malami sananne wanda ya rubuta tafai da yawa ɗaya daga cikin littattafan nasa shine ibul fa'i ko na salatul fatihi wanda da can malaman sun matukar dukufa a kansa kwarai yana cikin littattafan da suka sami kabuli sosai sosai to kuma gashi ya mutu farida ya bata sharhi babba doratul kharida wadda ɗaya ce daga cikin manyan makoma na ɗariƙar tijjaniya da lalla wannan tambayoyi ne daga aka yi wa shi malamin ya ba da amsa wani ɗaya daga cikin almajiransa ne ya tambayoyin shi kuma ya ba da amsar to ɗan malamin shine sai da ahmad sai wato ya ga tambayoyin da amsar a hannun ɗan shi wannan wanda ya wa mahaifin nasu tambaya tambayoyin to shine sai ya karba ya fidda su ba dukansu ya fitar ba tambayoyin sun kai ɗari da wani abu to amma a ciki ya fidda saba'in da wani abu ne wanda ya fitar a nan su ne insha Allah ta'ala wanda aka fara faɗa za mu bi wato za mu bi su domin ƙarin fahimtar addini da ƙarin fahimtar dariƙa alhamdulillah al'as'ilatu wal ajwibatu tambayoyin da amsoshin da aka ya bayar a kai awwalan da farko su'al ga wata tambaya ya sayyidi ya shugabana man amma kauman wanda yawa mutane limanci fi salatin a cikin sallah alhali shi dinnan liman ne shine ya jagora sallah
har ya juze lahu an yi To bayan ya game wa mutane limanci a masallaci, daidai ne ya koma gida yiwa matarsa limanci an ya umma bi zaujati yiwa matarsa limanci Iza ƙasa da bizalika ta'alima halin salata idan yana nufin ya koya mata sallah ko ko a'a ya ma kyale limancin a masallacin ya zauna a gida yiwa matarsa limanci don ta iya sallah am ya zahabu lil masjidi ko a sai je masallacin dan yawa mutane limanci summa ya ummu bi zawji sannan daga baya dawo yawa matarsa limanci ya zama ya yi sallah biyu kenan to aka wa sai ji na zifi wannan tambaya al jawab amsa al imamu ratib liman wanda yake ratibi liman wanda aka kafa shi akan cewa shine zai ringa yin sallah da jama'a koyaushe a wannan masallacin kal jama'a kamar jama'a ne ya suyi lahu fabulul jama'a ya samu falalar jama'a in sallawa da wufil masjidi lazai kare fiye ratiba idan ya salla shi kadai a masallacin da yake limanci limanci ratibi fi a wakacin da yake an sani an saba kama a wannan watan sai shida da rabi ake magarba shida da rabin ta yi ba wanda ya zo ya dan saurara kaɗan ya tashi ya sallarsa to sai ya zamo kamar jama'a ne ta ya samu ladan jami'in.
faman ja a ba da Wanda ya zo bayansa fala yi salli bai baya sallah da shi ba abada har abada.
faman salla Wanda ya sallah ma da wannan falmi'i ya sake sallah ya bi limamin nan wanda ya riga ya yi sallah shi kaɗai a matsayinsa na liman ratibi ya yi sallah shi kaɗai kuma daga ba sai wani zo ya bi shi sallah to shi wannan wanda ya bi shi sallah sai ya sake sallah
faman salla bi zawjati wanda ya yi wa matarsa sallah ya yi sallah da matarsa fala yusalli to bin kai ya ce zai wa mutane sallah daga baya fi mazhabi malik a tsarin masabar imam malik wa man salla bin nas wanda ya wa mutane sallah fala yusalli ba bi daidai ba ne ya zawjati koma gida ya ce zai wa matarsa sallah zai wa matarsa limanci wala bi ko da gairi wani wal imamu ratib liman wanda ya kira tibi la yajuzu an yi salli bi ba zawjati daidai ba ne ya bar sallar jama'a ya zauna a gida ya ce wai zai sallah da matarsa wala bi dari haka nan ba daidai bane ya ce zai sallah a gida ko da da wasu ne waya turukul waya masjid tuka tare da barin masallaci allazi kulifa bihi wanda aka kallafa masa Ah, wato wawin ya- na jam'i ne shi yasa akwai an da za ta goye bayan sa la yajuzu lahu an yusalli bi zawjati wala bi darihi ma atarkil masjid allazi kulifa bihi
su'alu tambaya ta biyu man kana yatulu wiridahu wanda yake karanta wuridin sa lazimi wa nafaka sai ya busa yana cikin karatun wuridin sai ya busa kafa
hal yabdilul wurid wuridin nasa ya ɓaci koko bai ɓaci ba kamar kassalati yadda an ce wanda ya busa a sallah da gangan sallarsa ta ɓaci to shi ma wuridi haka ne amla koko da bambanci wa man yatulu wanda yake karanta wuridinsa wa isa sai atishawa ta kame shi ta same shi yana cikin karanta wuridin wa midalla sai ya ce alhamdulillah bayan ya yi atishawa wa wajada ma'ahu man sai ya zama a wajen yatulu akwai wanda suka gaishe shi da suka ce ya ce alhamdulillah suka ce ya Allahu fala alayya an to yanzu shi yurda.
din nan wajibi ne a kansa an ya rudda ala tashmiti ya ba da amsa ga gaishe shi din da aka yi amla ko ko ba wajibi ne a kansa ba wa man yatulu wanda yake karanta wuridi waya Waya ruhu ruhu badanu badanu.
amma jikinsa ba lafiya ba jikinsa na damunsa waya an waya inno ya zama yana nishi anna ya yi nishi ya inno yana yin nishi kalilan auka tsira ko kaɗan ko da yawa sahawan an Yamma da huda rafkanuwa ko da gangan to me hukuncin haka wannan nishin yana ɓata wuridin ko baya ɓatawa wa in kanat al jama'atu fil idan kuma wajhi aka samu mutane suna wazifa hal yajuzu lahum al badalu fi makani gairu wasi'in wa- da- daidai ne su kyale karanta jauhara in sun zo wajen karatun jauharar a maimakon karanta jauhara su karanta salatul fati idan ya zama wajen da suke ba mai yalwa ba ne in ta in tazkuru in tazakkaru tazakkaru.
idan suka tuna annal buƙata cewa wajen gairu ɗahiratin ba tsatsarka ba ce inda an ce ba a karanta jauhara sai wajen da yake ya kai zaman mutum shida kuma duk wajen nan ya zama tsatsarka to su a nan sai su bar karanta jauhara su koma ga karanta salatul fati ko kuwa
al jawab amsa man nafaka fil wurdi ga wanda yana cikin wuridi sai ya busa fa warada wuridinsa ingantacce ne wa kaza man qala liman shammata haka nan wanda ya faɗa liman shammatahu ga wanda ya gaishe shi da ya yi atishawa ya ce ga firullahu lana wa lakum to shi ma wuridinsa ingantacce ne amsa gaisuwar atishawa a cikin wuridi baya ɓata wuridin
wa kaza man haka nan wanda yake yajin baran.
nishi dan- yana cikin rashin lafiya fa innal anina domin bil nishi qaribi daga mara lafiya min asma'illahi an ce suna ne a- eh, daga sunayen Allah
wa amma idza baqatil buqatu amma al idan jama'atu waje ya zamo ya yi kunci ga jama'a wayya dairatu ita zama tsantsar kace wayya qra'u to jawaratan sai su kansu zama halittar kamali walau kanat bay walau ta dan rai kata Bai- idan ko ta zamo ta yi kunci fal badala fal badala walau ka dan rai kata ko da tana da kunci wal badala suna karanta salatul fatihi idza kana al hamal mahallu qariban lin najasati aw ta najasa idan ya zama wajen kusa yake da najasa ko kuma ya zama akwai najasa to wannan ba sa karanta jauhara ba sai su kyale karanta jauharar su koma ga karanta salatul fati
as-su'al tambaya ta uku man a'ada sawaba wuri da hili ahi wanda ya ba da ladan wuridin da yake karantawa ga dan uwansa hal yasulu al ajru li tali a shi wanda ya karanta shi kadai zai samu ladan ko ko shi wanda aka baiwa am ya sun yasulu ma ma ma boko zai zamo da shi wanda ya bayar da wanda aka baiwa kowa ma zai samu wa man kana lahu uzurun masalan wanda yake da da hanzari ga misali fil a masal da yamma wa akara wirdahu wanda sabahi ya jinkirta wuridin asuba hatta fata wakatun waqtu wuridi har wakatun wuridin ya tsere wani Wani wazifa.
wazifa har wakatun wazifa ya tsere hal ya kalil jami'a to sai ya rama gaba daya za a ce ya rama gaba daya ne am ya qabilu wirda wa ko ko wuridin kadai zai rama wa yatruku in ya so ya bar wazifa ita ba sai ya rama ta ba الجواب To ga amsa akan wayannan tambayoyin.
amma man ada sawaba wurdi Amma dai Yaki.
wanda ya ba da ladan wuridinsa ga ɗan uwansa faman ya amalu misqala kamar da- ya amal misalin amal zarratin khairan miskala ya rabu.
zarratin.
Ai wanda ya aiki ko da gwargwadon ƙwayar zarra ne na alheri zai ga sakamakonsa.
lakin na man arada an yi hadi Yuhudiya sai dai Yuhudiya.
wanda yake nufin ya ba da kyautar ladan wani aiki na ibada.
falyadi falyuhudi daga ahada ne ba daga hada ba falyuhudi ya ba da kyautar minan Min nawafil nawafil.
daga abin da yake nafila dun ba alfara abin da yake na farilla ba ba daidai ba ne abin da kai na farilla ka ce za ka ɗau ladan wannan ka bayar ga wani amma duk abin da kai na nafila ko menene ka iya ɗaukar ladan ka ce ka bayar ga wani wa amma alwirid wal wazifa amma wuri da wazifa fa yaqbiyani fayyukura ya ne ana rama su abadan har abada min ba da rammi awwalil af'ali ko ne mulha ka qaulihim yukutabu ajrul wali eh, ko ahdul wali fayyukura ya ne abadan wa in fata wakato ma ko da wakacin nasu ya huce ko da wakacin nasu ya tsere
su'alu ba tambaya ta hudu man lam yufaz man lam ya hafaz jawharatul kamali wanda bai haddace jawhara ba min al-ihwani daga yan uwa wa qara al wazifata ma al ya jama'a zamo yana yin wazifa yana karanta wazifa a cikin jama'a wa shara'a fil fatiha ya hada a cikin karanta salatul fatih wa kana ya masbuka zamo daman da aka fara wazifar ba da shi aka fara ba fa la alayya an yakmila ma fatahu to idan ya gama salatul fatih ɗinsa ishirin alhali su jama'a ba su gama jauharar su goma sha biyu ba to ya za a zai rama zai cika abin da ya tsere masa ne
ami ami ya sukutu koko zai yi shiru ne hatta yakmila dukan milal iwan har yan uwa su cika abinda sala'a jauharar su goma sha biyu sannan shi ya raba abinda aka tsere masa al jawab abin a amsa anan fal asanu abin da ya fi kyau a gare shi shi wannan an yatabi'a ikwa an yi tabi a shiwa da wai yan uwansa fi ya qira'atil a jawab cikin karanta jawharar sai ya ringa karanta abin da yake da ikon karantawa a ciki yana bin su abin da bai da iko kuma ya kyale tunda dai shi yayi salatul fatih dinsa guda 20 ya zama su kuma yan uwan ba su gama jawharar ba
la'alla Allah an yakmila la'alla la'alla Allah yawai inna ko la'alla Allah ko dai Allah ana sa ran Allah tabaraka wa ta'ala mhm, an yabta alayhi ya masa bi iznihi.
buɗe ya kiyaye haddace ta saboda idan kana abun ma wanda suka iya abu ai wannan wata hanya ce ta kai ma ka iya din yau ko makarantar qur'ani ne suka zauna kai baka iya ba kana bin su a hankali inda ka iya ka bi su inda baka iya ba ka- ka saurare su sai ka ga ka haddace qur'ani sai Allah ya ma buɗe da haddan qur'ani ko bi barakati albarkar su
fa iza kammalu idan suka cika fa yaqbi ma alayhi sannan sai ya rama abin da aka tsere masa na daga wazifa wa in waqa idan kuma ya afku Wala wanda zai zala.
zama abin ya afku waqa ba ma shi alayhi wannan din a qira'atil maimakon ya ikhwan bi yan uwan nasa a wajen karanta jauhara yana gama salatul fati dinsa 20 sai ya ce bari ya rama abin da aka tsere masa na daga wazifa ya rama abin da yake kansa a halin da yan uwa suke karanta aljauhara da Walatul- jauhara fala to ba'as shi ma ba laifi bane ba laifi a wannan amma dai su'al wancan da aka faɗa shi ya fi kyau نعم
a tambaya ta biyar innan nisaa yaj- mata sukan haɗu yastami'ina suna haɗuwa inda asir yawmil juma'a jumu'ah ce a la'asar ta ranar juma'a alal hailala ce haidalati bisa hailala wal yajuzu to daidai ta'kiyu ne abiyyati.
wannan abin da suke din daidai ne a ce mata sun samu kaɗaita ba wani namiji su haɗu su yi zikirin hailala suna bayyanawa haka din daidai ne ko ba daidai ba wahala ya juzu ta hanyar ƙurki ya ce daidai ne a jirkin talayya wara al'idi har bayan kwanukan idi mutum ya ce bara ni sai mutane sun gama tasu ni na yi tawa za ta fi ma ban sha'awa binawi samaniyata daga ayyam makwana takwas aw ko aqalla ƙasa da haka in kana fil manzili maribun idan ya zamo a gidan akwai mara lafiya wakifa an an yi yi shan shammal mariba marmaru a aka ji tsoron kada mara lafiya ya sheƙi kamshin su yadda ake na nama fayas da da mararruhu ya zama haka din ya saboda karuwar rashin lafiya akwai nau'in rashin lafiya musamman da da likitoci musamman na gargajiya suke faɗar wani mai irin wannan rashin lafiyar in ya sheƙi ƙanshin ah, tuya ah, ko suya ana soya nama to wannan rashin lafiyar tasa karuwa take to daidai ne in ya zamo a gida akwai mai irin wannan rashin lafiyar a ce to bara kada a ce za a yi soya nama rashin lafiya ta yi gaba a jinkirta yan kalayya aljawab amsa fannisa'u mata la yajtami'ina ba daidai ba ne su haɗu bisa hailala wala ko alal bisa wazifa wazifa mata ko da su kaɗai ne ko da inda suke ba wani namiji da zai ji muryarsu ba daidai ba ne su haɗu su ce za su yi hailala ko wazifa bal kullu bari abin da wahida yake akwai kowace tazkuruwa da ta am ta yi zikirin ita kaɗai ko ta yi wazifar ita kaɗai fi qa'ari a baiti cikin tsirfin ɗakinta sirran a ɓoye wala yajuzu kima'uhunna ba tima'uhunna daidai ba ne su haɗu mata wala jaharihin uzaharuhunna ko su ce za su bayyana da ambatan Allah domin su li'annahunna mata komai nasu al'aura ne wal awratu al'aura yajibu saturwa wajibi ne a suturce ta ma amkana gwargwadon yadda ya imkani wal khairu kullu alheri gaba daya fil ittiba Ittiba'i.
yana cikin bin abin da aka karbo daga manzon Allah ko bin abin da aka karbo daga magada manyan magadansa daga manyan magabata
wa sharu sharri gaba daya fil ittiba Ittiba'i.
yana cikin kaga abu mutum ya kage abu saboda hankalinsa ya yi daidai da shi ko dan ya burge ko ya nuna ya isa ai wannan sheha ce ko sai ya dace tara mata ai ta zikiri a bayyane a ce ai ah, wannan ba daidai bane abin da duk yake ba daidai ba ba daidai bane
wa ammal ughriya urhiyatu amalayya fa ayyamu kwanukanta kwana uku ne fa iza mabat idan ta gama wucewa fala buyya fala rahiyata ba layya
wa ba wufi yawmil idi ku yi layya warar ko ko din nan ku yi layya a ranar idin As- asabarakatul rahiyati ta nufa umari rakon ya yi albarkar layya wannan suyan ma da za a yi a maimakon a je jin ƙanshin suyan ya ƙara rashin lafiyar ya zamo kuma a wannan hali ya zamo shine sababin waraka
wala tattabi'u kuduwa ta khutuwatish shaidan shaitan.
ku bi tsare-tsare na shaidan su'alu ga tambaya ta shida man kana yazkuru alwirda wa wanda yake ambatan wuridinsa wanda yake karanta wuridinsa wa yaqi wa uqimati salat aka yi ikamar sallah wa sallama ya aljama'a tashi ya bi mutane aka yi sallar farilla wan nasu qamu to ana gama lit-tarawih.
farillar sai mutane suka tashi suka fara sallar asham akwai wasu garuruwan wasu kasashen ana gama sallar isha ba a dakatawa tashi ake a ci gaba da sallar asham to yanzu idan ya zamo kai dan dariƙa irin wannan kasashen kake ka ka fara wuri dai aka tada sallar isha ana gama sallar isha a ka tsaya ka- ka kyale wuri din ka bi tunda yadda aka faɗa kenan ka kyale wuri din ka bi sallah ka bi sallar jami'i to kuma ana gamawa sai aka fara ashar to ya zaka za ka bi su ashar din ka bari sai an gama ashar din sarai ka ƙarasa ragowar wuri din naka ko kuwa ma za ya ya samu zai aljawab a abin da yake amsa fa innahu yatimmu yutimmu wujudahu wuri da shi a wannan halin sai ya ƙarasa wuridinsa abin da ya rage na wuridin sai ya zo da shi wa yadkhulu ma'an nasi fit-tarawih in ya gama wurin nasa sannan ya sa ya shiga sallar asham tare da mutane aw yu'akkiruha ya ila yana da ma'alihi.
daman ma ya yi kyale sai ya koma gida ya yi sallar asham din
su'alu ga tambaya ta bakwai idza jalasa al-muridu idan bayna muridi yadayhi ya zauna a gaban malaminsa
wa qara'a wirdahu ya karanta wuridinsa Fali yansibu yadayhi yin du'a'i zai daga hannu ya yi addu'a a gaban malamin a gaban shehin amla ko ko a ba ya daga hannu ba dan daga hannu a gaban malamin kamar akwai wani nau'i na rashin ladabi ya zama malamin bai daga hannu ba kai ka daga hannu ai kamar akwai wani nau'i na rashin ladabi sai ta sa sai ya addu'ar ba sai ya daga hannu ba
wala ilatul madad daren da ake ruwan sama idza jumi'u salatu idza jam idza idan suka yi jami'i idza jama'u salatul maghrib ba isha in suka hada magarba da isha suka yi idza sallama idan liman ya sallama daga magarba fal alayya an yazkura ana neman sai al-baqiyat ambaci tasbihin da ake bayan an gama sallah am yastami koko sai ya saurari Hikayatul hikayar azan.
kiran sallah wa yu'akkiru wajen a al-baqiyat kiran baƙiyati ya ya jinkirta wannan tasbihin da ake Ya bayan yi sallah salliyar har sai isha.
ya yi sallar isha wal mu'azzin bi kiran sallah
halla budda an yi hamsa ilal ibrahim dole ne sai ya fito fili am yu'azzinu fil koko yana da damar ya waqti kiran sallah a karamar rumfa allati hum wanda suke fiha cikinta wal mar'atu kuma ita mace hal alaya an tusalliya ash-shafa'a wal witr ana neman ta ta sallaci shafa'i da wutiri bima fi zati min da irin abin da al-Qur'an.
ta iya na daga ƙur'ani ba sai lalle da suratul a'la ko suratul kafiruna ba أم لا بد من سورة السبع sabbihi wal kafirun ko ko ba makawa sai an karanta suratul a'la sabbihi wa rabbikal a'la da kuma suratul kafirun aljawab amsa wal mar'atu ita tusalli bi mace ayyi za ta surati iya sallah da duk wata sura da ta sani arafat far farar farko auna wani wa nafilan sallah farila ko nafila ko da shi namiji da aka ce a sallar shafa'i a karanta su salisar rabbikal ala a raka'a ta farko a karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu an so ne amma duk surar da ya karanta ta isa masa wannan an so ne kawai zarar an so ne amma duk surar da ya karanta ai shafa'insa yayi za a ce dai ya bar abin da ya fi
wal mu'azzinu mai kiran sallah mu'azzinu fi zai sal- zai kiran sallah a bakin wannan karamar rumfar in lam yakul la sa idan ba ta da farfajiya wal azanu kiran sallah yauka sai a kwaikwaice shi shi liman in an tashi haka masu sauran mutanen da suke masallaci daren da za a yi jami'i in ana kiran sallah to sai su kwaikwaici kiran sallah wal baqiyatu a wal baƙiyatu salihatu da waninta tusta da rako ba da isha sai a yi zo da ita bayan isha ya ne nazul amalin fasi ya ce a nan wannan kusan ita ce matsala ma ta wajen ƙarshe da shi mai nazul amalin fasi ya kawo ko baiti ɗari hudu da hamsin da nawa ai da san ito baiti ɗari hudu da hamsin da wani abu ai ba yawa ko a iya haddace su a kusa ya kawo Mm? wajen wada'a wajen shehu babba an shehu wai ya kawo wannan kana da nazul amalin fasi din a wai kana da nazul amalin fasi a to sharhin sa ma za a bayar kai ka samu foto kafi dinsa insha Allah to wal baqiyatu salihatu khairu wa ma biha laylata jam'in amru haka shi yake faɗa ko wal baqiyatu salihatu khairu wa ma biha laylata jam'in amru baqiyatu salihatu dinnan alheri ne mai kyau an gama sallah a tsaya a tasbihin nan abu ne alheri babba amma- wa ma biha laylata jam'in amru amma ba a yi umarni da ita ba daren da aka hada magarba da isha bayan magarba ba a ce a yi ta ba Ehem, sai a tsaya kwaikwaitar shi mai kiran sallah Ehem, to amma nan ga galibi bai da ake cewa ba a tara ba ma a cewa a yi kiran sallah ko kawai ana ga na shi jam'in ma a cikin birni nan eh gane ki kamar shar'an ba su cika ba da yawa ba su cika ba Kamar- saboda zama ake a yi yawa zama ake kawai a yi a dawo a yi hira ko a ce dan a samu damar hira an ce a yi ne don a yi a tafi gida Na'am.
saboda fito wata na da wahala to amma nan sai a yi a ce a je a ci gaba da wata harka ko a zauna zaman hira inda ya kai jami'in sai a yi jami'in misalin tun bakwai kuma a gama a zauna ta yi isha bakwai da rabi ta yi ko takwas ta yi to sai a kai tara ana hira a wajen ba a daga an tafi a waje ko ina ba kuma duk wanda ta kan su ma babu ba a cika ba babu sharaɗin su babu babu su a nan galibi an san hanya to wa in turikat idan aka batta fala haraj ba laifi wadda'i mai addu'a yansibu yadayhi ya ya daga hannunsa waya mai Waya.
addu'a ko da a gaban shehin nasa dai ba a ce yayi rashin ladabi ba su'alu ga wata ga tambaya ta takwas man salla bi gairi ikiwani fi dariqati wanda yake zai sallah da wanda su ba ɗariƙa tijjaniya suke ba zai sallah da jama'ar da ba 'yan tijjaniya ba ɗaya daga cikin alamomin ɗan tijjaniya shine za a ji da sallah ta farilla da zai da ya yi Allahu akbar to sai ya yi bismillah bismillah rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amma yanzu an koya wa yan ɗariƙar wata al'ada ta daban saboda wai a Makka da Madina ba a ji suna yi ba in abin ya koma haka zai zama wanda ba ke ganin manya ne a ɗariƙar ba sa kula da haka alhali yin bismillah nan wata alama ce daga alamun tijjaniya ɗan tijjaniya to sai Allah ya sa kai ɗan tijjaniya za ka yi limanci kai ne liman amma kuma zama wanda duk suke bayan ka ba 'yan tijjaniya ba to ya za a ke na wajen yin bismillah
hal yasiru bil na na ji shari'a ran sani eh ina da shi nan amma ba idigani to baya hadawa eh ko saboda rashin wato ingancin hadisi mai idgamin.
ya Ba da cewa idgamin.
eh dama hadisin Kuma shi bai yana- cika ba- sharuɗan bai cika sharuɗan inganci ba hadisin Yawa.
to amma mu abin da yasa muke yin idga muke haɗawa saboda manyan malaman mu da muka ji sun haɗa yawa sun isa abin ai koyi da su Na'am.
yawa sun isa abin ai koyi da su to hal yusiru bil basmalati sai ya koye bismillah a sannan dan su wayannan kan su ji abu bambara kwai
wa man kana yazkuru alwirda wanda yake ambatan wuridi yana cikin karanta wuridinsa wanta qaba wudu sai alwalarsa ta warware fiyali yana cikin karanta wuridin zai je ya alwalan ne ya zo ya dora ko ko sai ya fara tun farko Na'am.
aljawab amsa a nan man salla bi ikiwani fi dariqati wanda ya salla da yan uwansa a cikin ɗariƙa falyajharu bil balle ya ci basmala har bil basmala ta karanta bismillah a fili
wa man salla bi ajai ba da jami'a zafi ɗariƙa wanda ya salla ko da wanda suke aj- ajnabiye ne a ɗariƙa falyasu falusirra biha ya ɓoye da ita wa huwa auladi haƙƙihi shine yafi a cikin haƙƙinsa lis liyaslama minhum bidhalika dan ya kubuta daga sukansu da wannan sai dai ni nayi sabanin hakan ko tun tafiya ma ya zama kusan baki ɗan wanda suke tare duk uh, ba su musun ma ɗari kunne gaba ɗaya amma dai na na bayyana ko an yi abin da yake khilafin aula ne na A yi bayyana wanda aka yi gani.
na Wanda aka yi gani.
to Ya ƙwarai da gaske.
fa'inan alsuna domin harsuna ta surau ilai za ta yi gaggawa ko ta surau ilai za ta yi gaggawa zuwa gare shi da suka da suka wa man intaqaba wudu wanda yana cikin wuridi sai alwalarsa ta warware falyasta'anif wuri da hu iza ta wura to je ya sake alwala ya zo ya fara wuridin tun farko wala yabni alama ba cewa zai zai karasa ba Na'am.
su'alu ga tambaya ta tara man shara'a fil musabba'ati wanda ya haɗa cikin musabba'atul asharu aw ghayriha ko waninta daga wuridai ghayri wanda ba lazimai ba ne a ɗariƙa hal yaqda'u ma huwa fi ya lalle ne a kansa ya kyale abin da yake ciki ya yanke abin da yake ciki zaman mal ihwaru fata hul wazifata idan yan uwa suka zo suka bude wazifa shi gashi yana karanta saifudinsa bai kai karshe ba sai kuma yan uwa aka zo za a fara wazifa to sai ya kyale wannan saifin da yake yi koko baya karasa ba ko kuma in ya karbo ne na biya sai ya karasa akwai akwai wani sirri na saifa ko wanda ake da cin zaɓe ko cin nasara ko na Shi ne na biya ba za a yanke na wannan.
na nafila Na biya.
na biya a to ai shine kaga shi ai an biya shi ko an biya ka kanka aikata abu ba ya zama wajibi a kanka ka aikata ba ko kuwa to aw ma za ya ko ya zai yi, ya zai aikata wa kaza dalabatu haka nan idza ɗalibai idza shara'u idan sun lazim haɗu fil hizbi rati ratibi a cikin zufin da yake ratibi a kansu ɗalibai akan samu wanda za a ce yau ku je abin da ake bukata ku karanta izufin ilaihi yuraddu ku karanta shi sau bakwai Ehe, ba- wanda ake ba su hadda kenan to sun je sun fara ba su yi bakwai din ba sai kuma aka zo aka buɗe wazifa a wajen wasu sajda ko kuma suka kai wajen sujada fa hal alayhim sujudu jami'an wajibi ne sai sun yi sujjada dukkaninsu ya saka wannan izifi za a bada ma- misali da shi kenan izifin ilahi yuraddu dai ai ba sujjada a ciki ko wanda izifi ne kafin izifin ilahi yuraddu da yake akwai sujjada Hmm? Wa- wai kafin wanda daga shi ai kaga wa ya qomi maliya akwai sujada a ciki ko Eh, eh, fa in istaka- eh, eh, fa in istakabaru fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'abun wa min ayati annaka taral lara khashi'atan ko to to dole ne dukkanin su sun yi sujada wa tanafulu ba'da salati al-jam'i da haka nan kuma yin nafila bayan sallah a wato wato na na jama'a mutum mutum zai nafila bayan an yi sallah ta jama'a sai ya daga daga inda ya yi sallar jama'a ko kuwa
wa huwa waqtul fajr menene lokacin raka'a ta alfajari وما ذا يتنو في ركعتي الشفع والوتر man lam yahbas surata sabbi wanda bai iya surar sabi surar kalala ba to ya zai a shafa'i da wutare
aljawab amsa kaman shari'a fi ma zakara fi ma zukira wanda ya dace da abin da aka ambata wal yaqda'u ya yanke ya daina wal yadkul ma ma'al ihwani ya shiga tare da al-ihwan yan uwa a cikin wazifa ya koma wazifa
wasujudu sujada yundabu li an so ga kulli dukkan mai karatun qur'ani wa mustami ko kuma mai sauraron karatun wa mustami'in ko mai sauraro wa tanakul ba'da Ya- salat ya shi mai muhtasar ya kawo wannan a farkon babin fasalin sujada fasalin fasalin sai kaka nan kuma wajen waza a ciwo babba ko inda muhtasar din yake gaba ɗaya sa sharaɗa bisar sajada bisar da salati ƙarewa wasu babbar ko shi mai jawahirul ikilin da ya waƙe ya ce بشرع للصلاة قارئ سجد وسامع إن لتألم قعد ko in lita'allumin qa'ad to
wa Kuma tanakul sallah shi liman eh da zan su jira haka zo a ciki eh ya iya sanar da mamukan shiga sallar cewa sun ga yadda su jira in ya zama ba masu.
ai ma ba ce to akai ma in yazo ya bayyana in yazo ma ko da sallar da ake boye karatu ce to in yazo mahallin sujada sai ya bayyana da wajen dan a san cewa sujada da ya tafi ba rafkanuwa bace yawa ya tafi ne dan cewa mahallin sujada ne to
wa tanakul ba'da salati al-jami' yin nafila bayan an gama sallar jami'a huwa fi mahalli al-insani inda mutum yake sai ya nafilarsa ba a ce sai ya daga daga wajen ba shi yasa wani lokacin a ce sai ya daga daga wajen ko dai jahilci ne ko ko neman riskar wata farala yawa idan akwai wanda suke dagawa daga wajen su koma wani wajen saboda me saboda akwai farala a cikin dagawar ta wani wajen saboda an ce duk inda kai sallah duk inda kai sujjada duk inda ka dora goshinka akai da sujjada ga Allah to sai ba shaida ranar alkiyama Na.
shi yasa to tunda nan inda aka yi farillar an samu zai shaida to ba za ka ƙara wani ma wanda zai ma shaida ai ƙara yawan masu shaida to wa fi man yakussu al-fajra bi ma ya kusa alfajir abin da ya shafi yake banci sallah alfajir raka ta alfajiri fayyukura Fayyukura.
ana rama raka ta alfajiri ila az-zawali har zuwa ra- fa- karkatar rana daga tsakiya Ah, ya me ya ibnu ashir shi ya faɗi wannan ni ko bace 314 ko ya ya faɗa ibnu ashir fi fiqihi lash fi aqali lash'ari wa fiqihi malik wa fi dariqatil junayd salih ya yake faɗa ai to aka yi duk mukallafi musamman wanda yake masa ba malik ai duk inda aka gan shi a tame shi da dan ashir dinsa tare da shi ko ba wanda za a koya bane a bashi da bai ce 314 zani da an bar 300 dubu ɗari uku da dubu goma sha hudu ai sai yi kaɗan sun yi kaɗan wajen a ɗauka ko inda ba ya ɗari ɗari aka ce za a ba ko fajirun ragi batun wata ƙura lizzawal walfarro ya ƙura abadan wa bittawa aka ɗan ashir ya kawo to
wa shafa'u wal witr shafa'i da wutiri tusalla bima bima ma hufiza ana sallata su da duk irin abin da ɗan adam ya iya na ƙur'ani walau qul wallahu ko da iyaka ƙulhu wallahu mutum ya iya sai raka'a ta farko ta shafa'in da ƙulhu wallahu raka'a ta biyu da ƙulhu wallahu wutarin ma da ƙulhu wallahu kuma ta yi ya yi ba abin da ba abin da bai ba kawai mustahabi ne bai samu ba
wa inna ko ina da ina kalkausar
su'alu tambaya ta goma man kana yusalli ghayra al-fariidati wanda yake sallah sallar da take ba ta farilla ba ka shafa'i wal witr kamar yana shafa'i da wutiri wa tahiyyati al-masjid ko yana tahiyyatul masjidi gaisuwar ubangijin masallaci fa hal alayya an yusajjila ana neman sa ya tsananta wato ya karanta dogayen surori ya ruku ya dade ya- ya sujada ya dade aw yukaffifa koko ya sauƙaƙa ya karanta gajerun surori ko wa man wajen ruku'u da sujada ya ya takaita kai ya ce zai tsawaita
ومن كان يتلو الورد wanda yake karanta wuridi أو ko الوزيفة wazifa ليلة المطر daren da ake ruwan sama والناس والن- والناس على نية niyyatul jami'a الجمع alhali mutane sun yi niyyar za su haɗa magarba da isha to ya zai
ومن كانوا يتلون الوزيفة wanda suke karanta wazifar su وجاروا بها suka ka- bayyana da ita قرب قراءة اليزب in ana dab da inda ɗalibai suke karanta hizifinsu والطلبة والطلبة ɗalaba to ya taru na ɗaliban nan suka fara karatu suka bayyana har Har jaza jaza lahu lahu zalika zalika.
haka ɗin ya halatta gare su su masu wazifa أملا Ah, daidai ne su fara wazifar tasu inda kusa da wajen sun san za a yi karatun ƙur'ani kuma a bayyane Eh, wanda irin wannan zai bayi zuwa rikicewa ko ko ko abin da yake wajibi a kansu su tashi su nemi wani waje inda ba za a yi karatun ƙur'anin ba ko ko su ɗaliban da masu karatun ƙur'ani an fara wazifar nan su ce su ba ba za su zo su fara nasu karatun ƙur'anin daidai ne ko ko ba daidai ba
ومن انت- ومن انتقب وضوءه wanda alwalarsa ta warware عند وصوله yayin da ya kai da Inna inda Allaha lalata da wasan nuna ala nabi ya gama jauhara ta ƙarshe ya fara ya hada a cikin inda lalata da wasan nuna sai alwalarsa ta warware hal Hal alayhi alayhi za idza ta warra tawadda.
an yu'ida wajibi ne a kansa in yi alwala ya sake أملا ko ba sai ya sake ba to الجواب amsa من صلى وحده wanda ya sallah shi kadai فريبة أو daidai sallah ce ta farilla ko ta nafila فليؤول falyudawwil ولا ma sha ya tsawaita yanda yake so falyudawwil daga dawwala yudawwilu ومن كان في الوضوء wanda yake cikin karatun wuridi أو ko الوزيفة wazifa فوقيمت alaihi alaihi salatu aka yi masa iqamar sallah فليقطعهما ya yanke su حتى يصلي har sai ya الفريضة sallaci farilla وليذكر الورد قبل ya ambaci الأذان wuridinsa kafin kiran sallah da والإقامة iqama da isha في العشاء yana cikin wuridin sai aka yi kiran sallah za a yi magarba kuma gashi hadawa za a yi da isha to aka ce wuridin nan nasa ya yanke ya bi magarba to in aka yi magarba wajibi ne akan sai ci gaba da sauraro har sai an yi isha sannan ya ƙara sauradin ko ko in ana gama magarba sai ya koma ga rama ah, wato ƙara sauradinsa ya zo da abin da bai zo da shi ba ah, ka- ana cikin kiran sallar isha ana cikin ikamar isha to shi ne ya ce kwarai sai ya zo da abin da aka tsaye bai ba lokacin da aka yi kiran sallar ko ikamar isha فإذا قاموا إليها amma in suka tashi dan sallar ishar قام sai ya معه tashi ya bi su حتى يصلي har sai العشاء ya sallaci isha وأما قراءة amma karanta الوزيفة wazifa jaharar a bayyane قرب قراءة dalabatul الوزيفة hizba kusa da inda ɗalibai makaranta qur'ani suke karanta hizbinsu فلا to يجوز wannan ba daidai bane بل bari الوزيفة abin da yake abin nema ita wazifa تقرأ a في karanta محل ta muhtasir a waje wanda yake keɓantacce da ita فلا في محل amin ba wajen da kowa zai iya zuwa ya ce zai karatunsa a wakacin ba فرارا kiraran من yana tashwis التشويش don gudu daga rikitarwa على da masu المسلمين sallah ko masu والزاكرين a- zikiri ومن انتقب وجوه wanda alwalarsa ta warware عند إن الله lokacin da ya kai ina وملائكته laula ka dausa luna da nabi to ووظيفته wazifarsa سيئات ingantacciya ce لأن إن الله domin وملائكته karanta wannan ayar inna laula ka dausa luna da nabi ليست من أركان ba ta daga cikin الوظيفة rukunan wazifa وإنما هي من مقاصدها Ah, ita tana daga manufofi ne ba rukuni ba ne وإذا صحت الأركان idan rukunai suka inganta وسلمت ta samu kubuta فالكل to سيء kome ma ya inganta kome ma ya inganta alhamdulahi an karanta tambayoyi goma da an so sun su ko tambayoyin sun kai wajen saba'in da wani abu ko da Allah Ah, na
wanda zai zo kamar wani gida eh to ya yi intizari da wani da ya kawo da wani abin da eh ya tada sana eh to zai wanda ya yi biki eh ba da yi sai ya ya bayan ya yi ya bi shi to kai aka ce sallar sa ba ta abin da ba ta inganta ba.
shi wanne a ba haka aka faɗa ba abinda aka faɗa idan shi ya yi sallah a matsayinsa na liman ratibi Na'am.
to bayan ya gama sallar sai wani ya zo sai ya ce to bara ya yi masa limanci to shine sallar bata inganta ba shi limamin ratibin bayan ya gama sallar shi kadai amma sallar da yake ya yi ta a matsayinsa na liman ratibi to yanzu daga baya ce zai wani sallah ba daidai ba ne yawwa ya ce don wasu sun zo ya ce ba za ya jagorance su a sallah ta wannan ba daidai ba ne yawwa a kan shi Allah to ni da zai shi wani tunda ba kowa eh zai yi ta ne wani niyyar ko ba a zai niyya ina kamar imam dunya a shi wannan liman ratibin a zai yi niyya wajen wasu malamai suka ce in yana sai ya samu ladan limanci to abin da yake akwai sai ya niyya cewa zai sallah a matsayinsa na liman ratibi ba wai zai sallah da mutane ba tunda ba kowa tare da shi amma zai sallah a matsayinsa na liman ratibi yawwa wanda wajen malam alhame kaga ya zaɓi ba cewa ko da bai niyyar haka ba ya samu ladan jami wa hatara fil akhirati hilafal aksari yanda mai motar sa yake faɗa ko wa hatara fil akhirati hilafal aksari to to alhamdulillah na'am game da musulmi da aka zama Sa- eh na'am neman yi wa madina eh ko ta kai kama ko ta kai wasu addu'o'i eh niyyar kuma shi ba a bayyane yake ba amma kuma a ɓoye yake su ne ake kira du'a'ul istiftahi Eh, kuma da ƙarshe dai eh sai kuma ya yi bismillah sai ya yi bismillah ai hanabilawa suna bismillah illa iyaka suna yi a ɓoye ne da hanabilawa da hanafiyawa suna bismillah a sallah ko da ta farilla ce illa iyaka su suna ɓoyewa shafi'awa su su ne suke tsayawa ma akan cewa duk inda za a bayyana karatu dole bismillah a bayyana ta yawwa inda za a ɓoye karatu shine za a yi ta a ɓoye malikawa su ne aka faɗi zantuttuka guda hudu daga gare su zancen da ya fi shura shine a sallah ta farilla dai a yi bismillah karahiya ne yawwa a yi bismillah karahiya ne a shine zancen da ya fi shuhura haka Subhanallah shi da awul istiftahi kaga su sauran malamai da sun aiki da shi amma su malikawa a zancen da yafi inganci da su cewa karahiya ne amma maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya tafi a kansa a baya akwai sanda aka dauko kaifiyar sallah yanda shi shehu ibrahim ya bayyana ya kawo yanda ake yanda yafi dacewa a yi sallah a ƙarshen littafin sarraful bala to mun karanta a baya to amma ko a gurguje aka karanta ne amma in Allah da za a sake samu a zauna a karanta yadda shi shehu ibrahim ya kawo yadda yake ganin a yi sallah a hanyar yadda yake ganin cewa dalilai sun tabbata shi ne a yi sallah kaga yana cikin abin da shi ya zaɓa cewa in an kai fatiha ba daidai ba ne kai tsaye a fara karatun sura musamman wanda yake liman wanda ya kai fatiha abu yana liman to kai ce zai fara karatun sura a sannan wasa tatal ibani ba da fatiha fa amal biha ko yanda yake faɗa a baitoci to amma yanzu mutane sun fi himma wajen sa hotunan shehu ibrahim din koyarwarsa ba kasafai ake tsayawa a bibiye ta cikakken bibiya ba amma a sa hotunansa ko a sa da a ce da an kiransa a ringa daga murya ana inyas inyas ya zamo kamar shine alamar da aka dauka kawai yin alhali ga babban abu a dauki koyarwarsa a tsaya a fahimce ta a fahimci hujjoji a fahimci me yasa ya zamo malami gagararre wato wanda yake ya- an rasa ma wanda zai ce zai jayayya da shi saboda ya kawo abu ba da ilimi wannan shine muhimmin abu bare bare shi yasa insha Allah ta'ala akwai shirye-shiryen cewa duk irin musamman amso batoyi da aka wuce ba wani bashi da Allah ta'ala da amsoshin da ya bayar za a tsaya a bi su yawa za a tsaya a sake bin su kyakkyawan bi don jama'a su su gane yawa don a ƙara sanin me shi shehu yake yake kai da hujjojinsa akan dukkan matsaloli alhamdulillah na'am hadisi ne da hadisi ne da yake wanda ka ce shagga haka man kana ilallah sallu halfa man qala la ilaha illallah a akwai maganganu da yawa na malaman hadisi a kansa yawa akwai da yawa daga malaman hadisi da suka ce ba tabbatacce ba ne amma su suna ganin ya kai matsayin a kafa hujja da shi saboda wasu dalilan da suka goyi bayan haka yawa a cewa a gaggauta cewa wannan ba za a yi shi a sallah ba ba tare da wata hujja ba eh, tabbatacciya sai zama wani zurfafawa ne a addini alhamdulillah to inda aka saba wannan dai littafin da aka faɗa da wanda aka fara shi na makamin already in Allah da gobe duk za a ci gaba da su ko in Allah da gobe za a ci gaba da su a da gobe da jibi shi kansa wannan littafin ma na awa akwai yasa da tashin gobe to in Allah da jibi za a ci gaba da shi kuma ma ba a samu an kai wani waje ba a ciki ko da litinin ko talata sai a ci gaba da karantawa dai Eh, ba a san ya zama ya kai bayan sallah yau ana so ya zama an gama shi ah, kafin sallah kuma akalla kaga su malamai in sun yi tafiya irin wannan littafi suke sai su ba su ce sun yi tsaraba ko kamar shi a teku da ya je haji salati salawatu ya rubuta ko ya ce ga tsarabar da ya kawo yan uwa to kuma wanda ba malamai ba wanda suke ɗalibai to su ba suka zo da irin wannan suka karanta ai sun yi tsaraba ko ai an yi tsaraba ko shi wa aminu na ai an yi tsaraba ko alhamdulillah Allah ya taimaka da daurin ma yanzu ya zo aka zama tun da ku ne a bakin wato wannan abubuwan da aka faɗa eh wannan tushen ɗin mutane kuke kuke danna su kun zama uwa yanzu to da za ku fito yanzu akwai gidajen rediyo sababbi da haka ke saka ratuka sauki suna tallatawa haka to kuna irin haka da mulkin da shehu shi halifa na Eh.
a sai da za a ƙara da yin mu'assasa haka kula da irin wa'yan haka ya faɗa wa mutane haka ne ya yi kwarar kuwa shi ne muhimmin abin da yake gaba to ai ya yi to Allah ya taimaka haka ne Allah ya taimaka inda aka saba akan buɗe ne da karanta abin da ya